اللهم لك الحمد حمد الحامدين ولك الشكر شكر الشاكرين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد على كل حال الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا سراجا منيرا وجعل محبته واتباعه دينا قويما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه يا من تطوع طيب القيء اعظمه فطاب من طيب ذاك القاء والاكم نبس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم قل للحبيب بأنني أهواه وأذوب شوقا إن أتى ذكراه فمتى سيأخذني الحنين لطيبة لأزور من صلى عليه الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله لقد تغير مفهوم مفهوم محبة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم عند بعض من يدعي محبته فبعد أن كانت هذه المحبة عند الصحابة رضوان الله عليهم تعني تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على كل شيء وطاعته واتباعه في كل أمر لكن صار مفهومها اليوم عند مدعي المحبة هو تأليف صلوات وأذكار مبتدئة وإنشاد القصائد والمدائح وإقامات الحفلات فإن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو ذلك المعظم لسنته العامل بشريعته المقتدي به في قواله وأعماله واعلموا عباد الله حبه عبادة حبه طاعة مفروضة حبه إيمان وتصديق يتقرب به العبد إلى الواحد الأحد أيها المسلمون والناس في حبه اليوم أقسام ثلاثة قسم أحبه حبا عظيما حبا شرعيا حبا مسنونا على الكتاب والسنة فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وقسم جفى عن حبه وأعرض عنه وعاداه هم الذين أطفأ الله بصائرهم وعام أفئدتهم قوم جعلوه عليه الصلاة والسلام حامل لواء الشر في العالم والمسؤول الأول عن تخلف المسلمين كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم وقسم غلا في حبه حتى ضل الطريق وغلا في حبه حتى أخرجه هذا الغلو من دائرة عباد الله الموحدين إلى دائرة الشرك والبدع والضلال المبين والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الناس حذر الناس من الغلو فيه كما أخرج مسلم كما أخرج البخاري وأحمد وابن حبان قال صلى الله عليه وسلم لا تضروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka gode da bata da iyaka muna gode maka bisa ni'imominka na zahiri da na batini muna kuma shaidawa kai kadai ka cancanta abota maka baka da abokin tarayya muna kuma shaidawa annabin da ka aiko babba dan abdullahi bawanka ne manzanka ne ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da duk wanda ya riko da karantarwar shi har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma lalle mu ji tsoron Allah subhanahu wataala hakikanin jin tsoron shi Allah ya gaya mana cikin littafin shi mai girma ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron shi wala tamutun ku iyakar iyawarku kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmai ya Allah ka karɓi rayuwar ma cikin addinin musulunci yan uwa masu girma wannan ita ce hudubar mu ta shida a jerin hudubobi da muka fara a jere yau wannan ita ce ta shida wanda muka mata take da wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zama wannan ita ce hudubar mu ta ƙarshe a jerin waɗannan hudubobi masu taken wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau muna hudu ne ga watan hudu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 447 daga wannan masallaci na mai albarka masallacin usman dan affan daga wannan unguwa ta hammadu kafi a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe allah ka kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya yan uwa masu girma dangane da son manzala sallallahu alaihi wasallama fahimtar wannan kalman ta karkasu a wurin mutane daban-daban daga wannan zuwa wannan malaman musulunci suka ce dangane da son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane sun kaskashi uku akwai kashi na farko wanda suna son annabi sallallahu alaihi wasallama so wanda ya dace da karantarwa shi so wajen bin abin da ya karantar wajen bibiyan abin da ya ce a aikata su aikata wajen bibiyan abin da ya ce a bari su bari wannan shine so na ibada wanda ake ainihin ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan son domin son manzan Allah ibada ne son manzan Allah wajibi ne son manzan Allah imani ne son manzan Allah gaskiya ne alaihi salatu wassalam kashi na biyu ‘yan uwa masu girma su ne waɗanda sun yi jafa'i sun matsani annabin suna faɗan maganganu marasa kyau game da shi kuma suna da'awan su musulmai ne ba za ka san wannan ba sai ka zauna ƙasashen larabawa idan ana gaya maka za ka ji abin kamar tatsuniya za ka ga balarabe ce da kai ai gaba ɗaya ma ci bayan su musulunci ne ja musu ga wanda ya zauna ƙasar laraba ya mu'amala da 'yan duniyansu zai ji wannan kalmomin a bakinsu amerika da ingila da rasha sun ci gaba amma su addinin da annabi ya kawo yasa kasashen larabawa ba sa ci gaba sai yaƙe-yaƙe kuma gan shi a masallaci sati mai zuwa bayan kun yi musu da shi shekaran jiya yana faɗa da waɗannan kalmomi ta akwai su a cikin mutane kai suna ma iya bayyana a gidajen tv suna irin wannan magana suna ganin a cire addini daga cikin tsarin rayuwarsu shi zai sa su ci gaba irin europe da rasha da amerika da canada da sauransu to kaga wannan jafa'i ne wannan fita ne daga cikin addinin musulunci ga duk wanda ke da irin wannan tunani Allah ya kiyaye wani mai baiti ke cewa qad tunkiru al-aynu da'a shamsi min ramadin wa yunkiru al-famu ta'ama al-ma'i min saqami saboda rashin lafiya da ke cikin zuciyarsu zuciyar ta yi tsatsa shi yasa suke ainihin furta irin waɗannan kalame kashi na biyu kuma wanda su suna son annabin ba sa faɗan ainihin maganganu baƙaƙe game da shi amma kuma son da suke wa annabin ya wuce gona da iri har ya kai su zuwa ga saba wa Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga saba wa abin da annabin ya zo da shi zuwa ga saba wa karantarwar shi wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma annabin da kanshi ya faɗa ƙarara ya yi wa duniya shela cikin hadisin da bukhari ya fitar da imam ahmad ibn hanbal da imam ibn hibban allah musu rahama daga umar dan khattab allah ƙara masa yadda annabi ce kar ku wuce gona da iri a wajen bege na a wajen sona kamar yadda ya- ainihin nasara kiristoci suka wuce gona da iri wurin son annabi isa har suka ce mishi ma dan allah ne wasu ma suka ce shi kanshi ma allah ne wannan tsabar soyayya ce ta jasu zuwa ga wannan halakar annabi ce to kuma a hirɗinku kar ku kuskura ku min irin wannan ƙaunar irin wannan begen har ya kai ga kuna shirka da allah game da ni ya ce inna ma ana abdun adatu hasrin kenan babu wani abu face ni fa bawan Allah ne wa rasuluhu manzan Allah ne kadai ku ce abdullahi wa rasuluhu babu sama da wannan ka kira annabi da bawan Allah to ka girmama shi dan Allah da ya tashi girmama shi ya idafan sa ne zuwa ga sunan shi subhanallazi asra bi abdihi wannan girmamawa ne wa annahu lamma qama abdullahi wannan girmamawa ne sannan kira shi da rasuluhu ya ayyuhar rasul muhammadu rasulullah shine iya darajar da zaka bashi sallallahu alaihi wasallama ba abin da zaka faɗa sama da wannan yan uwa masu girma dangane da son annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗansu ababe masu mahimmanci da ya kamata mu san su mu kula da su wanda shi zai sa wannan son ya mana amfani a nan duniya ya mana amfani ranar gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wataala abu na farko shine imani da shi wannan annabin ka yi imani da shi imani na gaskiya ka kuma gaskata duk labarin da ya bayar hankalinka ya ɗauka ko bai ɗauka ba dan akwai labarun da annabi ya bada alaihi salatu wassalam ba abin da ke karɓar labarin in ba imani ba amma hankali ba zai karɓi labarin ba to wannan imanin da kai da shi ya zanto jagora ne shi yake lidin ɗinka ba hankalinka ne ke jagorantanka ba duk lokacin da za ka hukunta hankali akan shari'a to za ka kaucewa hanya amma idan ka hukunta ainihin shari'a da imani akan hankalinka sai ka tsira sai ka kubuta ranar gobe kiyama gaban Allah subhanahu wataala ke yasa Allah ya yi shela ya kira masu imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ce aminu billahi wa rasuli ya ku masu imani bayan ya kira su da masu imani kuma sai ya ce ku yi imani da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan son annabi na farko shine imani da shi gaskata shi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa'amin billahi wa rasulihi wa nurin lazi an zalla ku yi imani da Allah da manzon shi da kuma hasken da annabin ya zo da shi ma ka ce alƙur'ani ko ka ce musulunci kamar da malaman tafsiri suke maganganu wannan shi ne son annabi na farko imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na biyu girmama shi tauƙiruhu hayyan wa mayitan girmama annabi yana raye ko kuma baya raye yana duniya ko ya yi wafati ya kuma zuwa ga Allah ka girmama annabi haƙiƙanin girmamawa mun yi maganganu a baya dangane da yadda sahabbai ke girmama annabi mun yi ta ba da misalan da ba za su maimaitu ba ɗaya daga cikin misali yadda sahabbai ke girmama annabi ka ɗauki abbas ɗan abdulmuttalib wanda ke baffa yake a wurin annabi ɗan uwa ne ga mahaifin annabi ubansu ɗaya amma duk da haka ya girmi annabi da shekara biyu amma da aka tambaye shi kai da annabi waye babba ya girmi annabi da shekara biyu sai ce huwa akbaru minni walakin aqdumuhu ila duniya annabi ya shine babba amma na riga shi zuwa duniya akwai girma sama da wannan shi ba zai ce ya girmi annabi ba ya ce annabi ne babba amma na riga shi zuwa duniya sallallahu alaihi wasallama kalli haƙiƙanin girmamawa ka koma hudubobin baya mun yi bayani yadda sahabbai ke girmama annabi fiye da kowa da komai alaihi salatu wassalam to girmama annabi hayyan wa mayyitan yana raye yadda suka girmama shi mu ma mu girmama shi a lokacin da baya raye daga cikin girmama annabi ko da ko me zaka faɗa game da shi ka zaɓi lafazin da zaka yi amfani da shi duk abin da ya shafi janabin annabi alaihi salatu wassalam ba daidai yake ba da sauran gama garin mutane dole ka zaɓi kalman da za ka fassara duk abin da ya shafi annabi haka magabata suka yi amma za ka ɗansu kalmomi don ka fusa ta 'yan ɗariƙa to babu lada ma babu lada wallahi akwai waɗansu suna yi ne don su fusa ta 'yan ɗariƙa to a wurin allah ka yi aikin banza duk abin da kai don ka fusa ta wani to babu lada shikenan ka fusata shi ya fusata shikenan allah ya sauwaƙe to duk abin da za ka yi kai shi don allah ya baka lada ya karba wannan shine kai nasara mu girmama annabi hakikanin girmamawa imamu malik imamu darar hijira baya hawa dabba a madina fa ya haura kumi ko doki sam ita annabi na kunce in hau doki ina tafiya ba zai iya ba saboda yadda imamu malik ke girmama annabi sallallahu alaihi wasallama imamu malik yana karatun hadisi a masallacin annabi kuna mata harbe shi bai yanke karatun hadisin ba sai dai ɗalibai suka fahimci malam wani abu na damun shi har ta kai ga gumi na keto mishi da ya gama karatun hadisin sai ake tambayin shi malam mun ga halin yanayinka ya canja me ke faruwa ce kunama ce ta harbe ni to ba za ka tsaye da karatun ba ya ce na tsaye da karatun hadisin annabi kawai don kunama ta harbe ni sai da ya karisa ya tsaya to wannan shine hakikanin girmama annabi a wajen sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina yan uwa masu girma girmama annabi hayyan wa mayitan yana daga cikin abin da ya zama wajibi a kanmu Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce ya kai wannan annabi mai girma inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi yace litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila tabbas mu mun aiko ka ya kai wannan annabi shahidan kana mai bada shaida wa mubashiran kana mai albishir da gidan aljanna ga masu imani wa nadhiran kana kuma gargadi akwai gidan wuta ga duk wanda ya saba wa Allah sai Allah ya ce litu'minu billahi ko ka ce wannan lamul aqiba ce na aiko shi ne dan ƙarshen al'amari ko ta zama lamu ta'alil dan ayi imani da Allah hikiman turo annabi duniya ayi imani da Allah a bar shirka wa rasulihi shi ma annabin ayi imani da shi ayi sunna a bar bid'a sai ce wa tu'azziruhu kuma dan ku girmama annabi tu'azziruhu ku karfafi annabi dan ku karfafi da'awar shi ku karfafi karantarwar shi ku karfafi duk abin da ya zo da shi shi ma ku karfafe shi da dukiyanku da lokacinku da ƙarfinku da basiranku da duk abin da Allah ya baku wato azziruhu tunda baya nan ku taimaki sunnan shi ku karfafi sunnan shi wato waqiruhu shi kuma ku girmama shi to kaga Allah ya ce ya aiko annabi shi yasa malamai suka ce wannan ayan tana da abun mamaki Allah faɗa ba bai na guda shida a cikinta ta biyu Allah da annabi sun yi tarayya a ciki guda ɗaya Allah da annabi suka yi tarayya litu'minu billahi wa rasulihi guda biyu kuma annabi shi kadai bai yi musharaka da Allah ba ɗaya kuma Allah shi kadai bai tarayya da kowa ba a cikin wannan aya ya ce litu'minu billahi wa rasulihi domin ku yi imani da Allah da manzo kaga nan sun yi tarayya sai ce wa tu'azziruhu dan ku karfafe shi kaga na Allah bai ci annabi za a karfafa wa tuwaqqiruhu damirin hudin yana komawa ne zuwa ga rasul ko kuma girmama shi wa tusabbihuhu nan kuma Allah yake wa tasbihi subhanahu wa ta'ala dan ku mishi tasbihi bukratan wa asila safiya da maraici wannan ayan kanta wani lacca ne mai zaman kanshi bayan nan malamai suka ce daga cikin son annabi akwai kuma sannan waɗanda suke girmama annabin fa suke karfafan shi Allah sai musu yabo na musamman ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun ya ce waɗannan da suka imani da Allah subhanahu wata'ala suka imani da annabin wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wa taba'u an-nur allazi unzila ma'a suka kuma bi hasken da aka saukar tare da shi wannan annabin haske na imani haske na tauhidi sai Allah ya ce dangane da waɗannan mutanen ulaika humul muflihuna waɗannan su ne marabauta su ne masu samun gidan aljanna Allah ka samu na ciki daga cikin son annabi yan uwa ta'atuhu fi ma amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara da'a kan duk abin da annabi umar fi ma ismul musul duk abin da annabi ya umarni da shi kawai kai imani da shi kai da'a kar ka tsaya kana tambayi tambayi Allah ya kan Dr. Ahmad babban malamin mu BUK da wani ya tambaye shi dan me annabi ya ce a kashe tsaka a lokacin ana ta hayaniya BBC sun yi bincike wane ne wane ne sai Dr. Ahmad ya ce abin da ya samu ake kashe tsaka annabi ne ya ce a kashe idan kai ya ce a kashe kai ma sai mun kashe ka ba ma tsaka ba da annabi ya ce mu kashe ka to kai ma sai mun kashe ka da ya ce mu kashe ƙasa tsaka ba za mu tambayi dan me ba kawai mu kashe kaga imani kenan shi annabi da'a ake mishi ba a tambayan dan me sai malamai suka ce da kuma nisanta duk abin da annabi ya hana duk abin da annabi baya so ka nisanci wannan abu shine zaman lafiyanka duniya da lahira idan kai wannan shine hakikanin son annabi a musulunci da kuma wato aiki da duk abin da ya zo da shi a shari'arsa alaihi salatu wassalam Allah ce wa tsiqullaha wa tsiqur rasula ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah haka Allah dinga maimaita wannan da lafuza daban-daban da salon zance daban-daban yace fa in tawallaitum idan kuka waske kuka juya da baya yace fa'alamu Allah bai faɗi me zai faru ba sai shiru in kuka juya da baya bai ce komi ba wato hankalinka ya baka akwai bala'i kenan in har ka juya wa annabi baya fa'alamu ku sani annama ala rasulina albalagul mubin annabi mu ba abin da ke kan shi face isar da sako shi kan yayi nashi Allah ma zai yi nashi alaihi salatu wassalam Allah ya dinga maimaita wannan a wurare daban-daban kuma yace yi wa annabi da'a din yi wa Allah da'a ne abul aliya daga cikin manya-manyan magabata na kwarai suna suna cikin kiba yana cikin kibaru tabi'in yan sahun gaba yan first class a cikin sahabbai wanda wani daga cikin tabi'ai ya ce ni dai idona bai taba ganin masanin tafsiri kamar abul aliya ba an haife shi a lokacin annabi yana raye amma bai gan shi ba alaihi assalatu wassalam abul aliya ya ce yahudawa da nasara da munafukai suka dinga cewa ka ji annabi fa wai yana cewa duk wanda ya so shi ya so Allah duk wan suna ta maimaita wannan kalma yana kokarin kwatanta kanshi da Allah yace sai Allah sauko da aya man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza duk wanda yayi wa annabi da'a to yayi wa Allah da'a ba ma so ba da'a ma ka mishi to Allah kai wa haka in ka so shi kuma ka so Allah Allah da kanshi ba da amsa subhanahu wata'ala daga ciki na son annabi hakikanin so wanda ya dace da sunna shine ka riki annabin a matsayin role model ɗinka ya zanto shi ne abin koyi a cikin rayuwanka a cikin mu'amalanka balle kuma a cikin addini idan an ce kai koyi da shi a cikin mu'amala da rayuwa ina ga kuma addini min babi aula kenan shi yasa Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kaga kad idan ta zo ga kuma lamun kafin ita malaman tafsiri suna ce lamun din takan juya ta koma lamul qasmi rantsuwa ce kamar Allah ya rantse da kanshi kuma sai ce kat tabbas haƙiƙa kuna da abun koyi mai kyau dangane da rayuwar annabi sai ce fi rasulillahi wannan fi ɗin rayuwar shi gaba ɗaya kaf abun koyi ne sallan annabi abun koyi ne da azumin shi da hajjin shi da baccin shi da tafiyan shi da murmushin shi da sa komai ɗin shi fi rasulillahi duk abin da ya shafe shi abin koyi ne sallallahu alaihi wasallam matukar ba khususiyya bace ba shari'a ba ta ce shi kadai abin ya shafa ba alaihi salatu wasalam to banzan Allah alaihi salatu wasalam dangane da wannan malamai suka ce bin annabi ya zamo abin koyi shine hakikanin son annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna Allah shadidul iqab duk abin da annabi ya zo muku da shi fakuzuhu ku rike shi ku rike shi hannu bibbiyu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda kuma ya hane ku to ku hannu wattaqullaha Allah ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah yi nayi bari na bari inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne daga cikin son annabi akwai yada sunnar shi nashr sunnatihi wa nusrati sunnatihi yada sunnan annabi ta duk hanyar da ya dace karantar da sunna a masallatai a makarantu a social media a gidajen rediyo a gidajen tv duk yana cikin son annabi a dinga yada sunnan annabi a kuma taimaki sunnar taimako da ilimi taimako da dukiya taimako da dama ta mulki dama ta kowace irin dama ka taimaki sunnan annabi wanne yana cikin hakikanin son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'alimun nas as sunan al mahjura ka a dinga karantar da mutane sunnoni da aka kauracewa kaza da ba a yi fa sunna ne annabi na so a dinga aikatawa wannan na cikin son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga cikin son annabi akwai yawaita salati akan shi yawaita salati Allah da kanshi ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi malamai suka ce a kaf ibada na faɗa ran Laraba wurin tafsiri a munasaba babu wata ibada da Allah ya shar'anta wannan ibadar ya ce ni ma ina yi mala'iku na yi kuma ku yi in ba salatin annabi ba ita kaɗai ce ya ce shi yana yi kuma ya kashi da fi'ili mudari'i yusalluna 'alan nabi Allah na salatin mala'iku na salatin ku ma ku yi in ba ku yi ba dai su suna yi wato Allah bai damu da ku yi ba in ba ku yi shi da kanshi na annabin shi salati mala'ikun shi na annabin salati ya ce to tabbas ku ma ku masa salati da sallama alaihi salatu wassalam salatin annabi ibn qayyim sai dai kawo ababai sama da guda arba'in da ake samu in kana yi wa annabi salati ababai arba'in ake samu dangane da yau annabi salati a ciki akwai kankare zunubai a ciki akwai ɗaukaka daraja a ciki akwai yaye baƙin ciki a ciki akwai yaye talauci wadda ɗan najeriya ke son ji to a yawaita salatin annabi yana yaye talauci yi wa annabi salati ibada ne wanda ake kusantan allah da shi wanda shi ma hudu ba ce mai zaman kanta wata ran zamu yi malamai sun rubuta littattafai akan salatin annabi kawai alaihi salatu wasalam daga cikin son annabi akwai son ahlul baiti ahlul baiti kuma bangarori ne guda uku da ka an ce ahlul baiti to mutane uku ne matan annabi gaba ɗayan su kaf ahlul baiti ne su goma sha ɗaya wanda ya aura ya rasu ya bar guda tara biyu sun riga shi rasuwa khadija zainab bintu khuzaima wannan sun riga annabi rasuwa in ka hada da guda tara mata goma sha ɗaya aura dukkan su ahlul baiti ne na biyu ‘ya'yan da annabi ya haifa da jikokinsu kaf ɗinsu a halul baiti ne kar ka zaɓi wani ka bar wani gaba ɗaya kaf a halul baiti ne na uku dangin shi musulmai dangin shi musulmai kaf a halul baiti ne banda dangin shi wanda ba musulma ba irin su abu lahabin abu lahabin da shi da baban annabi ubansu ɗaya amma ana tsine mishi a qur'ani kullum to wannan ba sa cikin ahlul baiti amma irin su abbas irin su hamza irin su aqil irin su aliyu irin su jafar duk waɗannan ahlul baiti ne irin su zaidu duk waɗannan ahlul baiti ne ba zaidu bin hadisa ba to waɗannan su ne ahlul baiti in kuma aka ce sahabban annabi to waɗannan ahlul baitin gaba ɗaya suna ciki wani ya ɗauka ahlul baiti daban sahabbai daban a sahabbai ahlul baiti na ciki ahlul baiti ne sauran sahabbai ba sa ciki da an ce sahabban annabi matan shi na ciki ‘ya'yan shi na ciki dangin shi ma na ciki sannan kuma da duk wanda ya imani da shi ya haɗu da shi ya mutu a musulunci to son waɗannan son annabi ne duk wanda baya son mata annabi wallahi ƙarya yake baya son annabi duk wanda baya son ‘ya'yan annabi shi ma ƙarya yake baya son annabi duk wanda bai son sahabban annabi ƙarya yake shi ma makiyin annabi wannan aƙida ce ka riƙe ababen nan guda uku na daga cikin son annabi alaihi salatu wassalam bin karantarwar shi da barin dukkanin abin da aka kirkiro bayan barin shi duniya ya ce wa anna haza siratai mustaqimin fattabi'uhu Allah ya ce tabbas wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ku bi ta wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi Imam Mujahid bin Jabar wanda ya kwashe ilimin Ibn Abbas gaba ɗaya kenan Mujahid bin Jabar yake cewa wala tattabi'u subula ya ce a shubuhatu wal bida'u shine shubuhohi da bid'a suna asubul hanyoyi da Allah ke nufi fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun to baka sa annabi sai ka bi sunnar shi sai ka bar bid'a saboda annabi ya tsawatar yayi hani dangane da bid'a na daga cikin son annabi kaucewa hanyoyin bata Allah ce qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا shin ba zan ba ku labarin waɗanda suka hasaran ayyukansu a gidan duniya ba ce su ne waɗannan da aikinsu ya lalace aikinsu ya ɓaci a nan rayuwar gidan duniya amma suna zaton wasu suna kyautata aiki sharrin bid'a kenan kana sabon Allah ko baka san sabon Allah kake ba annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace iyyakum muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala ina ja muku kunna a hirdinku da duk abin da za a kirkiro sabo cikin addini kar wani zo ya ce da kai ai in an ce bid'a kaza ai ana hawa mota ana hawa jirgi ana amfani da loudspeaker a masallaci da fanka da carpet waɗannan ababe ne na rayuwa ba sa shiga cikin ibada bid'a tana shiga ibada ne kaɗai ba ta shiga cikin harkokin rayuwa ya tabbata ɗaya daga cikin magabata yake cewa sufyan al-thawri yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah iblis ya fi son bid'a kan sabon Allah sai ce li annal bid'ata la yutabu minha domin bid'a in ana yi ba a tuba shi ya dauka ibada yake to ina ga kuma zai tuba amma duk wanda yake sabon Allah kuma yana jin tsoro yana istighfari amma ba istighfarin bid'a kuma ke sa iblis da ka saba wa Allah da wani ainihin kaba'ira to gwanda kai bid'a shi ya fi jin daɗi na daga cikin sharrin da bid'a ke da shi akwai dabarbaru da za a nuna maka wani aiba wani abu bane ba ɗaya daga cikin malaman imamu na malik sa'id bin musayyib ya zo masallaci ya zauna da asuba ya ga wani na ta nafilfili yana ta nafilfili yana ta nafilfili kuma an kira sallah kira na biyu sai ce da shi yana kan yayi har raka'a takwas sai tsaye da shi yana kana ta sallah kan ai raka'a biyu kawai annabi ya ce la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atayn ba a sallah bayan alfijir ya fito sai kawai raka'an nan guda biyu sai ya ce da shi yanzu dan ina sallah sai amin azaba sai a kama na da laifi kaga dabara ko nafila fa nake me laifin nafila sai shi sa'id ya ce da shi a ba za a kama ka da laifi ba dan kayi sallah sai dai za a kama ka da laifin kayi bid'a sai ba shi amsa irin na masu hankali wani daga cikin tabi'ai ya ce da abdullahi dan ya ce da ainihin huzaifa dan yamani ya ce ina so zan tafi aikin umra daga ina ya kamata na ɗauki ihrami suna magana ne a madina na ɗauki harami sai ce daga zulhulaifa ya ce a shi zai ɗauka ne daga masallacin annabi sai ya zo ma daidai kabarin annabi daga nan zai dau ainihin ihramin shi tsabar son annabi sai shi ya ce da shi idan kai haka ka nuna cewa ka gano wata falalan da annabin bai gano ba lokacin da yake rayu dan shi bai dauki ihramin daga masallacin shi ba sai ya fita ya je can ya dauka kai ma can ya kamata ka ci Abdullahi da Umar suna zaune shi da wani sai atishawa sai ce alhamdulillah wassalamu ala rasulillah da ya atishawa ya ce alhamdulillah wassalamu ala rasulillah sai abdullahi dan umar ya ce da shi ni kan ba zan faɗi haka ba hidan ce alhamdulillah dan annabi bai karantar da mu wannan ba ƙarin da kai nan bid'a ne ka ga da sahabbai ba sa so ka ƙara komai daga abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk abin da za ka yi na ibada ka tambayi dalili daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama wallahi duk wata ibada ga ka'ida ka rike idan annabi bai aikata ta ba bai yi umarni a aikata ta ba a zamanin shi ba aikata ba bayan ya bar duniya sahabban shi ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba to wannan abun ba addini bane ba imamu malik yace duk abin da bai zamo addini ba a lokacin annabi da sahabbai falam yakun al-yawma dinan a yau ba zai zamo addini ba shi yasa mu rike wannan ka'idar mu bauta wa Allah da abin da Allah yake so a bauta mishi bisa harshen annabin da ya aiko alaihi salatu salam wannan shine hanyar tsira wanda ita ce kadai abin da zai samu gamu da Allah mu haɗu da shi ya kuma yi farin ciki da mu ya ba mu lada kan abin da muka aikata abin da muka faɗa na da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa ya Allah ka ainihin karɓi ibadunmu ya Allah ka tsare muka tsare mana imaninmu ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya ya Allah ka tabbatar da digadigan mu akan addinin ka zuwa ƙarshen rayuwar mu ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Allah ka mata albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya Allah muna roƙonka da sunayen ka mafiya ke da sifofin ka mafiya kamala duk waɗanda suke da damuwa Allah ka yaye musu ya Allah masu damuwa ya Allah komai girman damuwan karama ce a wurinka Allah ka yaye musu ya Allah waɗanda suke da nauyin bashi Allah dan rahamanka Allah ka biya musu Allah duk waɗanda suke da nauyin bashi Allah ka yaye musu ya ubangiji waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم